وللآخرة خير لك من الأولين ولسوف يعطيك ربك فترضيه ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وللآخرة خير لك من الأولى Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce walal akhiratu kyauta ta ƙarshe ko kuma gidan lahira khairul laka ya fi maka ya rasulullahi min al'ula daga duniya ko kuma daga kyautar farko akhbar al-haqq tabaraka wa ta'ala ubangiji ya bada labari anna al-akhirata khairul linnabi sallallahu alaihi wa sallama min ad-dunya lahira ta fi alheri ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lahira ta fi alheri akan duniya jalasa nabi sallallahu alaihi wa sallama hazinan wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana cikin bakin ciki ko ta hu jibrilu sai jibrilu ya zo masa wa qala lahu sai shi masa rabbuka yuqri'uka salama wa yaqulu laka ma baruka hazinan ubangijinka yana gaishe ka sannan kuma yana tambaya me yasa me ka ne kake bakin ciki qala manzo Allah ya ce ummati ummati ina tuna al'ummata ne al'ummata nake tunawa wani hali za su kasance faraja jibrilu sai jibrilu ya koma wa qala sai ya ce masa ya dawo sai ce manta ni bi ummatika suwa ya kake nufi da al'ummar taka ahlu la ilaha illallah am ghairuhum wanda suke faɗi la ilaha illallah cikin mutanen ka ko dai wasu qala manzo Allah sallama ya ce bal ahlu la ilaha illallah su dai masu faɗi la ilaha illallah su nake nufi fa amara Allah jibrila sai ubangiji ya umarci jibrilu an yamshi bin nabiyyi ila al-baqi'i ya dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su tafi baqi'a wa daraba ala qabrin sai yazo shi jibrilu sai ya zo ya daki wani kabari fa kharaja rajulun wajhu abyad min al-qamari wa huwa yaqulu la ilaha illallah muhammad rasulullah fi sururin sai mutumin sai ya sai da kabarin ya bude sai aka ga mutum ya tashi da ya tashi kuma sai aka ga fiskarsa fara ce sol kamar fari wata kuma yana ta maimaita la ilaha illallah muhammad rasulullah yana cikin murna da walwala faƙarar rahunan sai jibril ya ce masa a koma kai bashinka kiyama ba ta yi ba wadda raba ala kabrin ya sake taba wani kabari faƙama rajulun musabidul wajhi sai wani mutum mai bakin fiska ya fito wa huwa yaqulu shi kuma yana cewa wa hasrata ala ma farratu fi jambillah yana cewa wayyo wayo asararsa ko kuma wayo nadamarsa akan abin da ya aikata abin da ya shafi Allah qala lahu hakaza sai shi jibril ya shafa sai haka ne wa anzalallahu alaihi sai Allah ya saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama walal akhiratu khairun laka min al ula ai lahira ta fi duniya wanda yake lahira inda mu'mini ne to lahira ba hada ta da duniya wala sawfa yu'tika rabbuka kuma da sannu ubangijin ka zai baka ya rasulullahi fatar da sai ka yarda fa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce idan la arda wa wahidun min ummati fin nari ai kuwa inda Allah zai bani sai na yarda in ji manzo Allah ya ce to kuma in dai akwai mutum ɗaya a cikin al'umma ta yana cikin wuta baya cikin aljanna to ba zai yadda ba duk abin da aka bani sai na tabbatar da dukkan al'umma ta suna aljanna huwa kana yatafakkaru fi ummatihi manzo Allah sallama shi kullun tunaninsa al'ummarsa wallahu farraja alaihi annahu sayurdihi fi ummatihi ubangiji ya yaye wa manzo Allah sallama fakin cikin sa ya ce masa zai yarda da shi a cikin al'ummarsa walam yaqul bai ce masa wal akhiratu khairul lahum min al ula ba Allah bai ce lahira ya tafi musu su mutane akan duniya lianna jami'al ummati laysu kadhalika ba dukkan al'umma ce gaba daya da suke samun irin wannan matsayin da aka gani wanda wanda ya fita daga cikin wannan kabarin nasa wal qur'anu la yantiqu illa bil haqqi qur'ani kuma yana magana ne akan gaskiya an san dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya lahira ba shi da bakin ciki tunda al'umma sama gaba daya ba wanda zai zama cikin bakin ciki matukar yana tare da annabi walau qala da ubangiji ya ce walal akhiratu khairun li ba'dihim aw li fulanin wa fulanin aw min sibat man sibatuhu kaza wa kaza laftadaha al baquna da Allah ya ce lahira ta fi alheri ga wasu kawai to kaga nan wasu za su ce to banda su kenan ko kuma aka ce a lahira ta fi alheri ga wane da wane da wane ko wanda sifofinsa kaza da kaza ne to kaga nan kuma sauran sun ji kunya kenan to shi yasa sai aka rufe kawai aka ce annabin kansa lahira ta fi masa duniya to da aka faɗi haka to duk wanda yake tare da shi ai suna tare ko asna da ko sun da ila nabi ko fa asna da ubangiji sai ya danganta alherin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama allazi huwa majma'ul ummati annabi shine matattara al'umma inda inda manzo Allah sallama yake to ana al'umma saka ba alai nan take wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula ma'rufun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ta'akhkhara sai annabi dai sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ubangiji ya faɗa cikin suratul fatih Allah ya yafe masa duk abin da ya gabata na ayyukansa da abin da zai jinkirta mana da kaddara annabi shi baya iya sabawa Allah shi bai san ma yadda ake sabawa Allah ba amma dai kaddara da wani abu zai faru tsakaninsa da Allah to Allah ya yafe zai yankura laka Allah ma ta kaddara min zalika wa ma ta akara lakadin nan haza laysa fi mahallihi إنما هو لأهل السعادة من الأمة شيء ولا الآخرة خير لك من الأولى إنن آه با النبي كان سبا آه دوبون ديكي دا أرزك يسمع الأمر من الله صلى الله عليه وسلم وانا دمير لك تاشا فيشي ولكن الله ستر الباقين بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسر ثورا ما wanda ba su samu matsayi mai girma ba ma su ma tun da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama kaga duk mutanen suna tare da shi kama yuka kama yadda aka ake haka towa ko kuma yadda ake hikaya anna Musa alayhi salatu wassalam kana jadbun fi zamanihi wa salla salatan istisqa'i mudatan qabilatan wa lam yastajab lahu wa shaka ila Allah tabaaraka wa ta'ala ya rabbi istaqaina wa lam tusqina liman aw hallahu ilayhi li anna fiikum namaman ma dama fiikum la tusquna qala ya rabbi man huwa qala idza dhakartu laka sirtu namaman kamithlihi وانا امغد في له حتى امسك امسك المدر وافعل كما يفعل لا ستره الله وبعد ايام اوحى الله الى موسى ان ما مات وجنازته عذابني آه ان موسى ne sai aka yi fari aka je aka yi ta roƙon ruwa ba a samun ruwa annai musan da kansa ake fita a jiya roƙi ruwa amma ba a samun ruwa har abin ya dade sai yayi yawa farin ya dade sai annabi Musa sai ya je wajen inda yake ganawa da Allah sai ya kai ƙara ya ce ya ubangiji mun nemi ruwa mun nemi ruwa baka shayar da mu ba me ya faru sai Allah tabaraka ta'ala ya masa wahayi ya ce masa a cikin ku akwai annamimi akwai akwai dan dan gulma a cikin mutanen ku akwai wani magulmashi a dalilin sana hana ruwa kuma in yana cikin ku ba za ku samu ruwa ba sai annabi Musa ya ce ya ubangiji waye ne shi Allah sai ce masa in na gaya maka shi ni ma na zama ɗan gulma kenan na zama irisa kenan in dai zan gaya maka wane ne ai shi din ma shi yasa ya mai da shi haka saboda haka ba zan gaya maka kowaye ba kuma ni Allah ya ce ni ba na son aikin sa dalilin kin aikin nasa ma yasa na rike ruwa na kira ba ku ruwa shi yasa saboda haka ni da ba na son aikin sa zan yi aiki irin nasa ba zan yi ba to Allah ya sulhushe shi ya boye mutumin bayan kwanaki sai Allah ya yi wa nai Musa wahayi ya ce to wannan mutumin magulmashin ya rasu saboda haka janazarsa za a yi yanzu nan a kofar masallaci za a yi jana'izar wannan mutumin saboda haka in kana so ka gane waye shi ka je ka duba far wala Musa ila babil masjidi anai Musa ya sauri ya tafi kofar masallaci zai jira ya duba ya ga waye ne ya hana su samun ruwa saboda gulmarsa li ya arifa man huwa ya san waye shi ko waje da sab'ina jana'izar zai samu an kawo mutum 70 za a sallace su mutum 70 na kawo za a yi musalla jana'iza lokaci daya to ya lam ya arif ayyuhum anai musa bai gane waye a cikin su wannan magulmashin ba wata sabayya za ka yi ka gane ka tantance ka gane waye ne wa ake maganarsa sitrullahi jamili wannan shine sitrar Allah sitrar Allah mai kyau kazalika huna nan ma shi yasa Allah ya rufe al'umma bai gaya annabinsa sallallahu alaihi wasallama wane da wane da wane na yarda da su in suka je lahira lahira ta fi musu alheri ba sai shi a lahira ta fi maka alheri saboda in ka je duk wanda yake tare da kai za a ga yana tare da kai ne wala wala akhiru khairul lakum min al-ula ay khairul li ahli sa'adat min ummatika lahira ta fi alheri ga masu arziki a cikin al'ummarka walakin law sarraha bi hadha laftadaha al-baquna da ya bayyana wanda ake nufi to dan ka da saura sai su ji kunya a ce banda su wala sawfa yutika rabbuka ubangijin ka zai baka fatar da sai ka ai ka yarda qala manzo Allah sallallahu alaihi idan la arda inda inda sai na yarda to ba zai yarda ba duk abin da za a bani wa wahidun min ummati fin nari in akwai daya a cikin al'ummata suna wuta yana wuta fa da ya yaqulu ulama'u inna arja ayati fil qur'ani قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا malamai suka ce ayar qur'ani wacce ta zo kowa yake kaunar tabbas zai samu rahmar Allah in dai musulmi ne to yana kaunar rahmar Allah kowane hali yake ita ce aya da Allah yake cewa ya ku bayina wanda kuke ta aikata barna kuna aikata wa kanku ba daidai ba kar ku ɗebe kauna daga rahmar Allah shi Allah mai gafarar zunubai ne gaba ɗayan su shi Allah mai yawan gafara ne wa ahlul baiti yaquluna inna arja ayati fil qur'an wala sawfa yudika rabbuka wa tarda ahlul baiti kuma ma'ana jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna fassara wannan aya wala sawfa yudika rabbuka wa tarda suka ce wannan aya ita ce ta nuna cewa dukkan al'ummar manzo Allah sallama kubutacciya ce li'anna nabiyya la yarda wa adu min ummati yarkuru nara manzo Allah ba zai taba yarda ɗaya daga cikin al'ummarsa a shigar da shi wuta ba alam yajidka yatiman ubangiji ba ya same ka kana maraya ba ya rasulullahi bi fadli abika qabla wiladatika aka aka rasa mahaifinka ya rasu kafin ma a haife ka fa'awa ya tattara ka ya rike ka bi an maka ila ammika abi dalibin ya hada ka da babbanka abu dalibin baban sai na aliyu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi shikin sa da wata biyu mahaifinsa ya rasu tun ma shikin yana da wata biyu bayan an haife shi wa sai ya koma tunda ba haife shi ba to da aka haife shi sai aka danka shi a hannun kakansa Abdul Muttalibi Abdul Muttalibi annabi manzo Allah sallama yana da shekara shida abdul muttalib ya rasu to da ya rasu aka dauki manzo Allah sallama aka mika wa baffansa Abu Dalib to wajen Abu Dalib ya zauna sai da ya shekara 50 sai da ya shekara 50 sannan Abu Dalib ya rasu a shekara ɗaya suka rasu da nana Khadija to shine Allah ya ce ba sai nan tara ka zuwa ga baffanka ya rike ka ba wa wajadaka dallan amma anta alaihi la'ana min ash-shari'ati ubangiji ya same ka baka san shari'ar ka ba lokacin ba saukar da ita ba kuma fahada hadaka ilaiha ya shirye ka zuwa ga wannan wannan aya an yi maganganu da yawa a kanta an yi fasarori iri-iri me ake nufi da wajen raka dallan fahada Allah ya same ka baka gane abinda baka san shari'ar ba Allah ya shirye da kai kasan shari'a ko kuma wajiraka wasu sun fasara wajiraka dallun fahada bika batashe ma ya same ka kuma ya shirya da kai wajiraka bika an yi fasarori da yawa dai suna na a cikin hadisai hadaka ilaiha ubangiji ya shirye ka zuwa ga shari'a wajiraka ailan ubangiji ya same ka kai baka da komai ya rasulullahi ma'ana kai matalauci ne zuwa ga Allah shi ubangi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da yake sa cikin sunayen da za ake gaya masa kamar a ce masa Abdullahi bawan Allah daga wannan sunan ba sunan da ya fi zo kamar kamar a ce masa faqirun ila Allah mabukaci ne zuwa ga Allah fa angana sai Allah ya wadata ka angana ka Allah ya wadata ka bi mali Khadijata da dukiyar Khadija awwalan a farko dukiyar Khadija ita Khadija lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta yana da shekara 25 a lokacin kuma duk kasar larabawa ba wanda yake da kudinta amma da manzo Allah sallama ya aure ta da ita kanta da dukiyar ta gaba da haka ta mika wa annabi dukiyar shi kuma annabi me zai da dukiya haka ya tarbar da ita zai da ta kare nana Khadija wanda ta fi kowa arziki ta fi kowa walwala inda take kwanciya ba wanda ya sai kwanta a wajen a irin wannan wajen abinda take shi ba wanda ya sai shi irinsa abinda take sarrafawa na kuɗi ba wanda ya sai sarrafa irin su amma da ta haɗu da annabi a sai na dama ba dukiyar take bukata ba annabin take so da ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta dauki dukiyar gaba da ta danga wa annabi manzo Allah ko saboda nuna mata annabi shi take so duk dukiyar kafin a samu shekara daya biyu ya karar da ita duk ya kyautar ta dawo ba ta da komai ta dawo lokaci sai dai ta shi kanzo ta yi bashi wani lokaci kuma ta shi dabino ta sha ruwa wani lokaci kuma sai dai ruwan kawai ma za ta sha ta kwanta ba abincin kwata-kwata duk abin da ta mallaka nan gaba da annabi ya rabar saboda annabi yana so ya maida ita ta zama tasa kawai yawa ta daina tunanin dukiya ce take rike da ita ta daina tunanin a wata warwara ta duniya ita dama muradin ta Allah annabi ko ta same shikenan to da dukiyar Khadija ta kare sai Allah ya hada shi da sai na Abubakar shi ba mai dukiya ne kuma bi mali Abi Bakr sai dukiyar Abu Bakr lamma da ufa malu Khadija da dukiyar Khadija sai rauni sai Allah ya sake hada shi da sai na Abubakar sai na Abubakar shi ba mai dukiya ne shi da yake dukiyar ta za akwai da mana da addu'a ciki to shi dukiyar dai ana rabar da ita kullum kullum annabi ya kyautar sai na Abubakar ya kyautar annabi ya kyautar sai na Abubakar ya kyautar sai na bakar kusan sau uku yakan fita dukiyarsa gaba ɗaya ɗiba ya kawo annabi sai a raba talakawa a zo a raba ni kuma gaba ɗaya amma har da haka da yake dukiyar dama daga Allah ne kafin a samu wani lokaci dukiyar ta haɓaka ta fida kuma haka zai sake haka aka yi sai sai dukiyar sai na bakar ta zo ta maye dukiyar Khadija manzo Allah sallama ya tawalwala da ita ثم بالغنائم بعد ما دعوا فمال ابي بكر da sai da abubakar yayi tarba da dukiyarsa ta kare sai Allah ya kawo ganima ya ce annabi yayi yaki da manzo Allah sallallahu ya fara yaki duk dukiyar kafirai da aka je aka yaka Allah ya ce ya halatta masa ita ta dawo hannunsa saboda haka duk dukiyar da aka samu a wajen yaki ta Allah ce ta manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam to haka dai manzo Allah bai sake shi dama ba dukiya ce ta kawo shi duniya ba ba ya zo duniya don ya tara dukiya ba ne da annabi ya zo duniya don ya tara dukiya ne duwatsun makkan nan duk wanda ya je makka ya ga duwatsu da waɗannan duwatsun da ake gani daga duwatsun arfa duwatsun wajen muzdalifa wajen mina da duwatsun cikin makka da wancan dutsen nan garu hira'in inda ake zuwa ake ziyartar nan duk waɗannan duwatsun gaba daya akwai lokacin da suka suka samu manzo Allah sallama suka ce yayi musu izini yanzu nan Allah ya narka su ya maida su zinari duk su zama kuɗi su dawo na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce shi ya fi son wata rana yana da shi wata rana bai da shi ya rayu da haka haka yake so shi ba ya zo duniya saboda ya rayu ya tara dukiya bane a'a ya zo duniya ne saboda ya tara mutane wajen Allah ba wajen dukiya ba idan a lokacin manzo Allah sallama ya shagala da tara dukiya da ba za a shirya ba ai duk wanda yazo sai shi annabi ma kudi yake nema bari mu mu nema a sai annabi ya nuna mana ba wai kudi ne a gaban sa ba ba dukiya ce a gaban sa ba shi abin da yake gaban sa Allah saboda ka in ka so ka fi kowa kudi a duniya in kai na Allah ne na annabi ne in ya so ka fi kowa talauci a duniya in kai na Allah ne kai na annabi ne shi ba ruwansa shi ba mai kudi ko mara kudi ba a wanda ya zama na Allah shi ne nasa kawai fa amma yatima fala taghar fala taghar yatima karka tsawatar wa maraya nazala fil mustafa sallallahu alaihi wasallama wannan aya ta sauka game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana inda hu yatimun akwai wani maraya a wajen annabi yuqalu lahu haris ibn khadijata zawjatihi ana ce masa haris sunansa haris ana ce masa haris dan khadija min abi halata kuma haris din dan khadijan ne ma domin ai ta yi aure har ta haihu kafin ta zo wajen manzo Allah sallama tana da yaya a cikin yayan ta akwai harisu shi harisun nan mahaifinsa abu hala sunansa to dan abu hala ne to kaga baban nasa ya rasu yanzu shi maraya ne ya tashi gaban manzo Allah sallama fa zajarahu al-mustafa fa utiba to wata rana manzo Allah sallama yaro yayi wani abu da ba daidai ba annabi ya tsawatar masa shine Allah ya ce masa kara tsawatarwa maraya da yake shi annabi shine mai koyarwa saboda haka shi kuma Allah shine mai koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam wa amma shi ma fala ta gar wa amma sa'ira fala tanhar fala tanhar ka nan ma dai takhar kamar ashe kai kai kai iko mai karfi tanhar kuma shine tsawatarwa karka tsawatar da asa'ila mai roƙo idan mutum yana ya zo nema idan kana da abin da zaka bashi zaka iya bashi ka bashi in baka da abin da zaka bashi ka bashi hakuri qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yadbawa azan mutum yazo yana yana rogo yana bukata kai kuma kana da abin da zaka bashi in zaka iya ka bayar in kuma baka da abin da zaka bayar ko kuma zaka iya bashi ba a lokacin sai ka bashi hakuri in ka bashi hakuri wannan magana ta fi ka bashi daga baya baya ya tafi wata rana yana yazo yana wucewa ka ce wannan faran nan sai da taimaka masa to ka bata sadaka taka eh duk abin da ka bayar inda ka goranta wa mutum shikenan babu ladan ya tafi ba samu ladan ba ana so in ka bada in ka bayar don Allah to kar ma wani ya san ka bayar da Allah ya ce allazina yunfiquna fi sarra'i wad darra'i wal kazimina al ghaiza wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul musinin Allah yana son mutane masu allazina yunfiquna walau bil layli wan nahari kai sirra wa alaniyatan walahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun mutane da suke ciyar da dukiyarsu saboda Allah a boye suke bayarwa ko a bayyane suke bayarwa Allah ya ce suna da lada wajen ubangijinsu sai na Usman sai da yawa ɗan duka ya bayar a bayyane kowa yana gani ya bayar a boye ba wanda ya sani daga ci har ba wanda ya bawa ma bai sani ba sannan ya bayar da rana ya bayar da daddare shi ma sai na Aliyu ya yi haka to sai Allah ya ce wanda suke da wannan halin mutum zai iya bayarwa da rana ya bayar da daddare ya bayar a ɓoye ba a sani ba ya bayar a bayyane Allah ya ce waɗannan waɗannan ladan su yana wajen ubangijin kuma ba su da tsoro a gaban Allah ba za su yi bakin ciki ba to shi ne wani masai da faratan har wa amma faratan har sa'ila kar ka tsawatarwa mai tambaya mai roƙo in ya zo in ba za ka yi ba shi ba ta ba shi a guri la tasiri sa'ila lifakrihi kada tsawatarwa wanda bayi da shi saboda talaka ne saboda talaucin sa mutum ya tsawatar masa a Qur'ani ya hana yoga anna Usman radiyallahu anhu ana ba da hikaya sai na Usman Allah ya kara masa yarda marra bi suq ya wuce ka yana wucewa a kasuwa wara gudan min at-tamri ajabahu la yuhibbu illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko sharahu sai yaga wani nonon dabino mana irin dabino ya hannun nan an shiro shi haka gudansa da yawa sai wannan dabino ya kayatar da sai na usmanu sai ce kai wannan dabinon ba wanda ya dace ya mallake shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sayi wannan dabinon shi sai na usmanu wa hamalahu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ya kai dabinon zo guji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kai wa manzo Allah wannan dabino shi da ma niyyar sa annabi ya shi wannan dabino saboda ya ga ya ga dabino ya ayatar da shi yayi kyau ko da kara sa'ilu wanda da mahu da nabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba wa nabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mabaraji mai bara sai ya zo ya bara ya ce, ya rasulullahi a taimake ni sai annabi ya ce me kake nema ya ce abinci annabi ya dauki dabinin gaba da ya miƙa masa shikenan faran ma tare da da mutumin ya fita wanda aka ba wa dabino arrakahu usmanu sai usmanu ya same shi ya bi shi sai na usmanu ya bi wannan mutumin wa qala ya ce masa anta anta samanuhu khairun laka ulika zamanahu farrahu ilayya ko ulika rasulullah sallallahu kai dai ina ganin in ba ka kudin wannan dabinin ya fi maka ka je kai bukatar ka da su ko in ma abinci za ka saya ka je ka sai wani abinci amma wannan dabino ya tsayatar da ni ne saboda ka kamar min shi ka sayar min shi kenan zan saye shi in mayar wa annabi shi sallallahu alaihi wasallam fa ba'ahu miskinu li usmana sai wannan mabarashin mai bara sai ya sai na ba bismillah ka saya sai na usman ya sake sayan dabino a wajen wannan mai bara ya bashi kuɗi faraja bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai sai na faru ya dawo da dibino wajen manzo Allah ga dibinon na je na biki na sayo shi a wajen sa na bashi kudi ya tafi kai kuma kai nake so ka kai amfani da wannan dibino shikenan da da ya dawo da shi faraja sa'idu sai wannan mai baran ko ya dawo warawa wannan nabi aidan ya sake bara a bashi abinci ko da ba horon nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki bashi dino da ya saki bashi dino kun da rawo Usman saniya sannan Usman ya saki bin sai ya sai da dino ya dawo da shi wajen Annabi sallallahu alaihi bayan ya dawo da shi sannan kuma shi ya dawo Annabi da shi je na je na sai ya wajen sa ko duk mutum ne ne ba ya dawo da shi da ya dawo da shi sai mai fara kuma ya sake dawo na uku ya zo ya bara a bashi abinci annabi ya dauki wannan dabirin kuma ya sake rika masa fil marata salisati a mara ta uku raja al miskin wannan mutumin ya dawo wala rawa wani min annabi sallallahu alaihi wasallam an ya nemi wannan dabirin wajen annabi ya ga yanzu ko sau nawa ne ya zo za a bashi dabirin kala sai annabi manzo Allah ya ce masa asairun am tajirun kai kan mai bara ne ko mai fatauci ne bara kake yi a baka abin da za ka ji ko dai so kake a dinga baka kana sayarwa kana tara kuɗi ya kamata mu gane in kai mai bara ne ya kamata ka ci mana me yasa kake rike wa haraji a saye shi in kuma kai dama fatoshi kake nema kuma kuma sai ka nemi hanyar fatoshi ne ko utiba nan ma sai Allah ya ji masa a kar a yi wa mutumin haka mai bara iya zo ba a tsawatar masa shine wa masaila barakata la tazil sa'ila kaka tsawatar wa mai bara in ba za ka bashi in baka bashi ba ma ka kai masa magana mai daɗi kawai wa amma bini madrasa fa jis wa amma bini madrasa amma ni wa ubangijinka alaika wanda ubangiji ya ni'imta maka bin nubuwati ya baka annabta wa gairi hada kuma bayan annabtan ma da wasu abubuwa fa haddin ka gaya wa mutane akbir ka ba da labarin abinda Allah ya baka atadu bin ni'ami shukrun atadu ka bin ni'ami shukrun ba da labarin ni'imar da Allah ya yi maka godewa Allah ne sai sai Allah ya wadata ka kar ka yadda ka zama kamar matsiyaci baka godewa Allah in Allah ya wadata ka in an zo gidanka a samu wadata in an an ganka a ga wadata in an shiga harakokinka a samu wadata to ka gode wa Allah da wadatar da ya maka amma in baka yi ba za ka gode wa Allah ba in in Allah ya baka amma kuma baka yi kama da wanda wanda ya samu ba to ka nuna cewa kyautar da Allah ya baka ba ka karba ba inda ka karba da za ka yi amfani da ita kowa ya ganta to shi ne ma familiyar da muka fadi zakar ya zakara kai ubangiji ya ambata ya zai sura da wannan sura annan nabiyya kana yatima fa awahu Allah bi amrihi abi dalibin mazala sallama farko maraya ne Allah ya hada shi da babbar abu dalibin zakara Allah qalba abi dalibin Allah ya hore zuciyar abu dalibin ya zama yana bukatar manzala sallama baya zarabuwa da shi fa habban nabiyya ya so annabi min al-mahabbati wata irin soyayya ma law kana abu hayyan ma bala zalika mamlaka hatta ma ya fi manzo Allah wanda ya haife shi wanda aka ce ya rasu da yara cikin to ko da shi ne da ya rayu da annabi ya girma da shi ba zai iya son sa irin son da abu dalib ya kira manzo Allah ba Allah ne ya ya kore zuciyar Abu Dalib Abu Dalib ya so annabi soyayyar da ko da ma ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai so shi ya kai wannan soyayyar ba ورأى أبو نعيم أجائب كثيرة في المصطفى صلى الله عليه وسلم في صغره شيء أبو نعيم كما يابا أبو وما ماكي دفن دفن لو كتنا من الله صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا أي ضالا ما أنت عليه الآن من الشريعة وبنجد يا بابيك بكثان شريعة داك باك با سيدي باك إذا ليس معناه قابلا باوي أنا نبي جاء بايد الديني yanzu ya zama ya dini ba shi annabi ya yi kasu ka yi ma ya dini ne shi shi shi shi ne shugaban masu addini ma eh duk wani annabi shi jagoran annabawa ne ba dukkan annabawan Allah babu annabin da ya taba zama ba musulmi ba kafin ya zama annabi babu shi dukkan su annabawa kafin su zo duniya ma da da addinin su da musuluncinsu da sanin Allahnsu da girmama Allah da haka suka zo da kadaita Allah balle shugabansu kuma sallallahu alaihi wasallam fa nabiyyu ma kana kafiran kaddo annabin Allah ba za a taba ce masa ce akwai lokacin da ya zama ba musulmi ba wulida kafiran imani maftuhan alaihi manzo Allah sallallahu kafin a haife shi ma ya fi kowa imani sannan kuma a lokacin ma ya kai matsayin da duk abinda yake na Allah manzon Allah ya san abin saboda Allah da ya sanar da shi ya bashi ilimin da bai bawa kowa ba yana cewa Allah ya bashi ilimin ilimin mutanen farko da mutanen ƙarshe ya ƙara masa ma akan ilimin nan walakin ma arafa shari'ata illa ba da nuzulil qur'ani amma shari'ar da muke amfani da ita wanda ya kawo mana ita sai da aka aiko shi aka kawo qur'ani sannan manzo Allah sallama ya san shari'a da ke gaya wa mutane shari'a au da Allah fil falati da yake tafsir tafsirai daban-daban ko kuma a kana cikin jeji ka bata hanya Allah ya dawo da kai ya nuna maka hanya annabi sallallahu alaihi wasallam bi sirrihi dalla fil falati farakibat quraish kulluhum yatadallabunahu fi jami'in nawahi فوجده عدوه أبو جهل جالسا في واد قال له يا غلام ما اسمك قال اسمي محمد قال اين تذكر قال الحرم قال تحب اللات والعزى والجبت والطاغوت قال لا هذه انقذ الاشياء الي قال ما تحب قال الله وعده فامره على ناقته ودعا المصطفى صلى الله عليه وسلم وراء ظهره فامتنعت الناقه من القيام فضربها فتكلمت الناقه كيف اصير والامام خلف آه من قال صلى الله عليه وسلم ثم ينا cikin ƙuruciya sai ya je ya shiga jeji to sai sai ya bata mana mutanen makka ba su gan shi ba suka yi ta neman sa ya bata ana ta neman sa sai makiyin sannan abu jali sai ya same shi yana zaune sai ya ce masa kai yaro ya sunanka yayi kamar bai san shi ba yaro ya sunanka manzo Allah ya ce sunana Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa a ina kake zaune a ina ne garin ku manzo Allah ya ce haramin makka sai abuja da ce kana son allolin mu ma'ana guma kanmu kana son lata da uzza da jibta da daguta manzo Allah ya ce bana son su su ne ma naziki a duniya a cikin rayuwata sai abuja da ce to kai me kake so sai manzo Allah ya ce Allah shi kadai nake so sai abu ya da shi wani dauke ka dai in mai da kai ga gidanku duk da dai abin da muke so ba ka so abu ya da ya dauke shi sai ya hau dabba sai ya dora manzo Allah sallama a baya da ya sashi a baya dabba ta ki tafiya abu ya da yayyen dabba ta ki motsawa sai sai abu ya da ya ta dukan dabbar sai ta ce masa dakata sai masa magana yana ji sai Abuja ne dakata kana son mu tafi ya za a yi kashe in tafi alhali shugaba kaza a baya ai kai din ne za ka koma baya shugaba ya zama yana gaba shi ne zan tafi amma shugaba yana baya in tafi ina zan je al'imamu ya kuno amamu ai jagora a gaba yake haza abu jalin abubullahi shi abu jalin kuwa shi da kansa ya yi wannan kisar saboda Allah kawai baya bukatar sa da imani amma wannan kai da ya ishe shi ya musulunta shi wannan kisar ma zalika lam yu'min amma hadda haka kuma ya yi imani Allah bai ba shi imani ba shi imani wani wani makulli ne yana hannun Allah makullan guda biyu ne shi makulli daya Allah yana rike da shi shine makullin zuciyar dan adam makulli daya kuma sai Allah ya bawa annabawa manzo Allah sallallahu yana rike da makulli daya makulli shine Qur'ani kowa a karanta masa Qur'ani a gaya masa abinda Allah ya ce abinda Allah yake so da abinda Allah baya so wannan shine makullin budewa mutum hanya ya samu ya musulunta domin da manzo Allah bai magana ba da ba wanda zai musulunta ai ba san Allah ba shine ya bude ya gaya wa mutane ga Allah ga yadda Allah yake ga abinda Allah yake so ga abinda Allah baya so sannan kowa ya samu aka aka bude masa to idan aka bude manzo Allah sallama ya karanta yayi wa'azi to ya bude waje saboda haka makullin waje an bude saura sakata ta ciki sakata ciki ita ce makullin zuciya shi ko yana hannun Allah in Allah ya ga dama idan annabi yayi wa'azi yana magana sai a bude wa mutum annabi ya bude maka waje Allah kuma sai ya bude ciki kawai sai ka ji imani ya shige kamar sai sai musulunci idan kuma Allah baya son mutum da musulunci annabi ya bude ya ce masa ga hanya binan karkai nan karkai kaza karkai kaza amma in Allah bai bude cikin ba sai ya ji ba abin da ya tsara irin musulunci ko ba abin da ya tsara irin annabi da Allah nasa to shine mai yaji Allah ko wal mutan wanda Allah ya kiryar shine mai shiriwa Allah ya shirye mu ko da ko da annabi ya amamahu sai Abu Jahl ya dauki manzo Allah sallama sai ya dawo da shi gaba shi ya koma baya akan dabbar baqamatin naqatu harwalatan ko muharmilatan sai sai dabba ko sai tabi ke sai rafiya haka wuri ma take ila anta inna hadha dalala yani zalika kaunahu dalla fil baladi ko suka ce wannan batan da mutane suka ta neman sa yana cikin jeji shine Allah ya kawo a aya a wannan aya cewa Allah ya ce ai ka shiga jeji ma ka bata baka gane hanya ba Allah ya ce na shirye ka na dawo da kai na hada ka da makiyin ma ya dawo da kai كونه دل في البلاد إلا أنه دال يعني كافرا آه باوي بات لك لك الديني با أنه يتوى بات لك الديني لا هذا ما سبق له قطو لا بحق بني هذا ما سبق له قطو من قال صلى الله عليه وسلم كذا شيوا بيسان الله با شي كل أسان الله جابورا مثلا الله نعم
سورة الشرح مكية وهي ثماني آيات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سورة الشرع مكية ثمان آيات الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب wa ila rabbika farghab wannan sura ana ambaton sharhu saboda ta fara da ran nashara tana fara da bismillahir rahmanir rahim ubangiji ya ce alam nashara halaka sadraka ya rasulullah ban bude maka zuciyarka bane ka bude sharhana laka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce na bude maka sadraka zuciyarka bin nubuwwati na sa annabta ta cika a cikin zuciyarka ka zama annabin Allah kuma jagoran annabawa wa wadana an kardiraka kuma na riga dama tun can cikin suratul fari Allah ya riga ya ce annabi baya laifi in ma da yana yi ma an yafe balle ma baya yi wa wadana an kardiraka na sauke maka duk wani nauyi in na laifi idan manzo Allah sallama yayi wani abu wanda ba shi ne da ya kamata ya yi ba in Allah ya zo ba shi zai gaya maza ga yadda ya kamata a yi Allah ba ya ce masa me yasa kai kaza ba ya faɗi haka tsakanin sadanai babu wannan sai Allah ya ce afallahu anka lima azin talahu Allah ya yafe in ma laifi ne amma dai ba haka ya kamata a yi ba munafikai ne suka zo za a tafi yaƙi kowane munafiki sai ya zo ya ce masa yana da uzuri shi ba zai samu zuwa yaƙi annabi ya ce mai zai uzurinka a shi yana da mara lafiya a gida saboda ka iya tafi mara lafiya sun zai jikkata sai zai samu ya kirkiri wani abu haka munafukai suka yi ta zuwa suna faɗa sai annabi yana musu izini ta shi kenan tun da kashe kana da uzuri ba komai je ka marasa uzuri za su tafi ana haka na haka suka yi yawa Allah ya ce wayannan fa banzaye ne kariya suke yi ba wanda yake da uzuri وجاء المؤذنون من الاعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الله الذين كفروا عذاب اليم الله يجي كاريا suke maganan wai suna da uzuri kariya suke ba su da wani hangari afallahu anka amma izinin da kai musu ba komai an yafe lima azinta lahu me yasa kai musu izini ka basu mana hatta ya bayyana laka lazina salaku wata alamar kazibina har wanda suke da gaskiya ai za ka gane su idan mutum yana da mara lafiya a gida ya zo yake shi ba zai samu zuwa yaƙi ba saboda yana da mara lafiya idan aka tura wani ya je gidan nasa an tura wani ya je gidan nasa ai za a gane in da gaske ne ai za a samu mara lafiya in ko ƙarya yake ai za a gane shi to amma da yake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya son tona asirin mutum shi yasa dukkan munafikan Madina ba wanda annabi bai san shi ba sai ya san su amma bai taba cewa wani munafiki ne ba saboda me saboda kar ashe kafirai su ce yanzu mutanen da yake tonawa asiri saboda su duk wanda suke gani yana cikin musulmai kamar mutumin annabi ne amma ba kowa bane eh wani mutumin annabi ne wani kuma ya fi ma kafirin muni Allah ya ce wa ga na an ka bidraka na rage na sauke maka dukkan wani nauyi bi an gafara Allah laka ma daga dawo min zambika ma ta kara ubangiji ya yafe duk abin da ya gabata na laifin da yake tsakaninka da shi da abin da ya jinkirta Allah zai wannan nauyin da aka yabe an ƙabar da haraka wanda da ya yi bayan ka nauyi duk abin da yake damun ka Allah ya yaye damuwar warafa ana laka zikiraka Allah ya ce na daga ambatonka na daga maka ambatonka bi an tuzkara ma zikiri bil azani a ambace ka lokacin da ake ambato na a cikin kiran sallah duk mai kiran sallah idan ya kira Allah zalla a cikin kiran sallah har ta kare babu Muhammadu ba za ka kiran sallah ba saboda shi annabi sallama duk wanda zai musulunta ya kace masa la ilaha illallah ya fada kace la Muhammadu rasulullahi shi ba zai fada ba bai musulunta ba kariya yake in dai la ilaha illallah ya tsaya ta ba musulmi bane sai ya hana da Muhammadu mai kiran sallah idan ya zo ya faɗi kalmomin farko na kabbarori Allahu akbar Allahu akbar in yace ashhadu an la ilaha illallah sau biyu ana buƙatar ya kawo ashhadu anna muhammadar rasulullah in bai kawo wannan ba ba kiran sallah ba ne mai iqama idan ya zo yin iqama idan ya kabbarori Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah in bai kawo ashhadu anna muhammadar rasulullahi ba babu iqama idan mai sallah yana cikin sallah in ya je ya raka biyu ya zauna yana tahiyya ya karanta tahiyyatullah azzakiyatullah tayyibar salatullah don baya son annabi sai ya kawo sunan annabi to ba tahiyya ba ta yi ba sai ya kawo sunan manzo Allah dole sa kuma nan kan ma wani irin kawowa ne saboda Allah ya nuna maka kana tare da annabi kai ba fa me zama ne kai umma sane ko kai musulmi ne to annabin naka kuna tare ka gaya masa assalamu alayka ayyuha annabi kai wannan annabi amincin Allah ya tabbata gare ka sai ce to an karbi sallah tunda zai haka yadda kana tare da annabi sai ya karba ka da annabi ka ai lahiran ma ina mutum zai je to shine warfa ana laka zikira ya ta zikira ma zikiri ambace ka tare da ni inji Allah fila ba na cikin kira sallah in za a kira sallah a kira Allah a kira manzo Allah wani iqamati in za a iqama a kira Allah a kira manzo Allah wata shahudi in za a tayya a kira Allah a kira manzo Allah wal qurbati in za a qurba na juma'a kowace irin gurba ma dole ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu akira manzo Allah wa gairi hada wani su duka mana duk da inda sunan Allah ya kullo to za a samu sunan manzo Allah shi fa inna ma rasul yusra inna yusra sauki ma al-usri yana tare da tsanani sahulatan shine sauki inna ma rasul yusra inna yusran sauki wani saukin ma a ya tare da wannan tsananin da har yanzu wani haza saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kare manzo Allah yace lan yagliba yusraini usrun wahidu ko kuma lan yagliba usrun yusraini tsanani ɗaya dai ba zai rinjayi sauki biyu ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan hadisi lan yagliba lan yagliba usrun yusraini tsanani ba zai rinjayi tsanani ɗaya ba zai rinjayi sauƙi biyu ba to shi kenan wanda bai wanda ya sani ya sani sai ya karanta inna ma al-usri yusra fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra to mu a ganin mu sai mu ga kamar al-usra al-usra din ma guda biyu ne yusra yusra ma guda biyu ne amma an ce tsananin ɗaya ne sauƙi kuma guda biyu ne a'a ƙa'idan larabci idan an kawo suna aka sa masa al aka maimaita shi aka sa masa al to abu ɗaya ne idan aka kawo suna babu al aka maimaita shi babu al daban-daban ne kamar yusran yusran din nan idan aka kawo suna babu al aka maimaita shi aka sa al guda ɗaya ne shine kama arsalna ila fir'auna rasulan kaga babu al fa sa fir'aun nur rasula kaga nabi kuma akwai al to wancan rasulan din shine ar-rasula ba wai Allah ya aiko manzo zuwa ga fir'auna fir'auna kuma ya saba wani manzo ba a wanda aka aiko zuwa gare shi ya saba wa saboda haka wannan rasulan da ar-rasulan duk ɗaya ne idan aka kawo suna na farko aka sa masa al na biyu kuma ba sa masa alba nan kuma daban-daban ne to shi ne to saboda haka al'uzuru shi uzuru zikir fil ayati marataini an ambace shi a cikin wannan aya bil ta'rifi sau biyu aka ambace shi amma ya sa masa al wa kana takraran ya zama na farkon aka maimaita uzurun wahidun amma dai zarani ɗaya ne amma yusuru amma shi sauki da aka ce yusran yusran zikira mara ta ɗaya an bashin shi sau biyu bitan kiri amma babu an fa kullu yusrin ghairul akhiri wannan yusru na farko da na karshe daban-daban ne saboda haka sauki biyu ne tsanani kuma guda ɗaya ne haka Allah ya nufi duniyarsa haka Allah ya ajiye duniyarsa duk tsananin da Allah ya kawo to ana sauraron sauki guda biyu zai zo a bayansa shi ya sama bayan Allah idan suka ga tsanani yayi yawa to sai su yi ta murna sun san sauƙi ne zai biyo baya amma idan suka ga sauƙi ya yi yawa sunan kuwa suna tsoron ba mamaki a kawo garani da yake haka aka halifi duniya wani haza kara saboda haka manzon da ya ce la yagriba usrun yusraini ko lam yagriba usraini yusraini usrun wahid fa idza faranta min as-salati idan ka gama sallah fansab as'il bi du'a'i ka tsananta kai ta roƙon Allah aw atil bil amali ko kuma ka tsananta kai ta aikin alheri wanda zai kai ka zuwa ga yardan Allah inna Allah ya karahu al-abdal baqara hadisi ya ce Allah baya son bawa maralaci sai Allah yana son bawa jajirtacce duk abin da za ka yi ka yi shi a cikin himma Allah baya son lalaci eh zama shi ya samu yake cewa wannan zai na jahadu fina da na hajjiyar nan subulana duk wanda ya yi kokari Allah ya sai na sai na nuna masa hanya wa inna la rama al-muslimin idza faranta min al-ibadati min min al-ibadati idan ka gama ibadar ka kowace iri fanta sai al-amali lid-dunya ana so bawa ya zama jajirtacce a duniya jajirtacce a lahira ma'ana in ka shiga ibada ka dawo kaman baka san duniya ba sai ibada kawai tsakanin ka da Allah ai wannan ibada a sauke ai wannan a dora wannan ai wannan haka Allah yake idan ka gama ibada za ka koma neman duniya ya ka zafi kana neman duniya sai an ce ma anya wannan ya san Allah kuwa kawai nan kuma ka kobe rigar ka kai ka nemi duniyar sosai duniyar ta Allah ce wallu bu inda lahi rizqa lahiran ma ta Allah ce ba wanda yake da duniya sai Allah ba wanda yake da lahira sai Allah sai sa ce yake cewa mu ba za mu zama kamar bahalul ba bahalul wani bawan Allah ne aka yi shi a zamanin Hassan al-Basri wani mutum ne shi a rayuwarsa bai taba roƙon Allah ma ya bashi sauki ba kowane irin sauki ko ya ce Allah ya bani kaza bai taba faɗa ba wata rana Haruna Rashid ya fita kilisa shi a lokacin shi ne shugaban musulman duniya gaba daya ya fita cikin dawakai da mutane ana wucewa sai suka suka samu shi wannan balu da yana zaune yana sunkuye sai kowa ya tashi zai girmama sarki sarkin musulmi shi ko motsa bai ba sai sarkin musulmi sai ya gani sai shi wannan mutumin wanda yake zaune nan waye ne shi aka ce wani ne ya ce a kira masa shi aka kira shi ka san ita sarauta lokacin da ta motsa to aiki kawai take yi an taɓa yin wani sarki a nan ƙasar ba zan faɗi sunansa ba ba zan faɗi sunan garin ba wani sarki ne ya fita kilisa irin wannan ya zo ya shiga unguwa sai mutane suka ganci kowa ya tashi sai mutum ɗaya ya ki tashi yana zaune sai sarki ya ce a kama mutumin a kai masa shi gidan prison sai ya wayoye shi shi ne sarkin bai sake wayewayar sa sai bayan shekara arba'in da shida shi bai san abin ya san abin da ya kawo shi saboda bai yi wa sarki ladabi ba ya ƙi tashi amma waɗanda aka kawo su kuma sarki ne ya kawo shi ba sai da ran da ya ce a sake shi ba sai da mutum ya yi shekara arba'in da shida a cikin birnin sarki ya manta ma da shi to sai wata rana magana ta kawo magana gaban sarki ana hira wani ya ce a yanzu da kawo irin wannan rashin ladabi wani ce kamar yanzu kamar irin wane wanda ya yi wani rashin kunyan nan ya yi wa sarki rashin kunya ba yana kulle ba sarki ya shiru shi ce waye aka ce wannan da ya ki tashi mana ya ce yaushe aka ce yau shekara arba'in da shida a ina yake suka ce yana furtuna sarki ce aje a fito da shi aka fito da shi aka kawo shi gaban sarki sarki ce don allah yana roƙonsa ya yafe masa sannan kuma sarki ya ɗauki ɗawainiyar zai gina masa gida zai ba shi mota zai ba shi jari zai ba shi waye shi baya so duk abin da za ka bani bana su ko ba zai yafe maka ba sarkin har da haka zai ce to shi dai duk ya rage har da haka ne zai gina masa gidan kuma zai bashi motar kuma zai bashi yari ko baya kuɗi to haka ne suka yi shi dai ya ce ba zai yafe ba to amma da ya yafe ya da ya masa sauki to shi abin da ya duba shekara arba'in da shida inda yana da shekara ashirin nawa ne sittin da shida bayan shekara sittin da shida ya zo ya aure ne ko ya yi mai idan aka ba shi jari ya samu kuɗi mai zai da su bayan shekara sittin kafin ya nemi kuɗin su zo ne zai shekara akalla shekara hudu zai shi kaɗan ya zama saba'in sannan shekara saba'in mai zai a duniya sai shi ya za kawai ya ga sarki abin sarki kawai shi ba ya ji a ɗanɗana bai sani ba kuma Allah ba haka yake ba da ya fi ni ya fi sauƙi to shi ne sai haruna rashid yake sai masa kai baka gan mu bane baka tashi ba sai na gan ku baka san ni waye bane sai na sarka kai ne haruna rashid to baka ga kowa ya tashi ba sai na gani to kai me yasa baka tashi ba ya ce bayan da bukata wajenka sai haruna rashidi ce to ni kuma zan nuna maka ni ne sarkin musulmi duk abin da kake bukata a duniyan nan ko menene faɗe shi zan maka shi in ƙara maka sai dai ni abin da kake bukata abu ɗaya ne guda ɗaya tak in kai min shi ka gama sai haruna rashidi ce menene faɗe shi ya ce ka yafe min zunubaina da ai wannan ba aiki na bane aikin Allah ne da ja to kai da ka san baka iya ba za ka iya yanzu zunubi ba za ka je za ka yi wani abu to ka tambayi Allah naka wanda ya baka matsayi ka tambaye shi na taba daga hannu na ce masa ya bani wani abu na duniyar sa shi da yake bayarwa balle kai da aka bawa kai za ku rawa ka kai sai da aka dan za ku rawa to shi ma da yake bayarwa ban taba daga hannuna ce masa ya bani wani abu na duniya ba balle kai da aka bawa ni bara tambaya kowa shine shehu radiyallahu ta'ala nu shehu ibrahim ya ce to mu ba ba halul bane mun san duniya ta Allah ce za mu roƙe shi duniyar sa ya bamu mun san lahira ta Allah ce za mu roƙe shi lahirar sa ya bamu in Allah ya baka duniya ba zai hana ka lahirar ba zai iya baka duniyar ya baka lahirar duk kayan sa to shine ah fantasu lil amali lid dunya in ka gama ibada ka je ka nemi duniya laysa bi afdalikum man ya'malu lid dunya dun al akhirati ba wai wanda yake wa duniya aiki ya tara duniya ya samu kaza ba shi ne mafifici ba wannan ba shi ne daraja wajen Allah ba don ka tara duniya duk abin da ka tara ba Allah ne ya baka ba ina ruwan Allah da abin da ka tara ba shi Allah ke duwa ba kuma kai ma don ka tara duniya gaba ɗaya ka hada ta zaka zaka zaka yi amfani da ita ne ba za ka yi ba saboda ka ba wannan ne Allah ke duwa ba wa man ya'malu lil akhirati duna dunya ba kuma ka je ka kulle kanka ka ce bani ta harwa ba ruwana an samu wani bawan Allah sai ya je jeji sai ya samu dan uwansa sai shi dan uwansa zan je in shiga aiki a cikin kogon wannan bihiya duk lokacin da kai ka rike mini kawo min abinci na dan uwan ya shi ya yarda shikenan sai ya rike masa yana kawo masa abinci kullum a cikin gonar wani ne ana nan ana nan yana ta ibada a cikin wannan wannan bishiyar shi dan uwansa yana kawo masa abinci sai gonar ta nuna sai Allah ya bude masa duk abinda dabbobi suke fara yana ji to sai tsuntsaye suka zo suna shinya wannan amfanin gonar ka san tsuntsu ka sai dai ya sada ai ba bashi akai ba tsuntsaye suna shi sai suka ce ah wannan mutum mai gonar na Allah ya saka masa da alheri kaga dan arziki kaga yanzu ya zo ya yi noma bayan abin da zai samu ma har da rabin mu a ciki sai wani zuwa shi a akwai wani bawan Allah fa a cikin bishiyar nan da yake bautawa Allah sai wani zuwa shi aikin banza wa yake ba shi abinci sai wannan zuwa shi dan uwansa ya ce dan uwansa ya fi shi ya fita ya nema ya kai ya bawa dan uwan ya fi masa ya zauna a cikin gogon nan ya zai ibada dan uwan ya kawo masa sakon ba nemawa yake ya kawo ba wanda yake nemawa yana kawowa ya fi wanda ake kawowa alayyadul uliya khairu min al-yadi sufla manzala sallama yace hannun sama ya fi hannun ƙasa hannun sama shine mai bayarwa hannun ƙasa shine mai karɓa hatta ya amara lahu ma ma'an mufiye wa duniya aiki wa lahira aiki ya kulna suna cewa iman lil dunya ka annaka tafarru fiha wa man lil akhirati ka annaka tamutu gadan kai wa duniyar ka aiki kaman zaka dawwama kullu har abada kai wa lahira ka aiki kaman zaka mutu gobe wai na rabbika fargab kuma ka nemi kaskantar da kai zuwa ga Allah tabaraka ta'ala alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu menene mahangar shari'a dangane da gadon da aka raba sai aka ware wani gida da cewar wai wannan gidan an bar shi ne kowa ya zauna har mata ma da suke gidajen aure in an sako su za su iya zuba su ma su samu inda za su zauna to me wannan hukuncin wannan gida da aka bari a wannan matsayi to shi ita shari'a ba Allah ne ya shar'anta shari'arsa ko bai shawara da kowa ba kuma duk abin da ake gani kaza ya fi Allah ya fi ka sanin abin da ya fi cewa mutum ya mutu a ware wani abu a aji a ce wannan na kowa da kowa ne Allah bai yi haka ba Allah ne ya raba gado ya ce ga abawa wani kaza abawa wani kaza abawa wani kaza waɗannan da Allah ya ce abawa a ba su shari'a ba a mata gyara sai Allah ya san in aka ajiye gidan yana da zai amfani kowa amma bai ce ba a raba gidan in aka raba gidan shikenan kowa ya san nasa kaso in ma za su haɗu su dawo tun da yan uwa ne mu haɗu mu bar gidan ya zama tsakanin mu wannan an yadda shari'a ta yadda amma dai a bacci ba a raba shi ba shi ya zama tsakanin su in jiwa Allah bai faɗa ba shi Allah ya bawa kowa rabonsa wane kaza zai samu wane kaza zai samu in ya zo a yi wa gidan kuɗi wane ya gaji kaza a ciki wane gado wane ya kai daki daya gado wane ya kai daki da rabi gado wane ya kai daki biyu to ya zama dai gidan tsakanin su ne in ya zo su tsakanin su je to tunda gidan nan an raba mana kowa ya san nasa amma dai mun bar gidan saboda ka gaba ɗaya za mu amfana da shi wannan maslaha su ce amma cewa ba a raba ba babu wannan duk dukiyar da mamashi duk dukiyar da mamashi ya mutu ya bari ta gado kuma gadon Allah ya riga ya riba shi yasa ma idan aka riba gado aka zo wajen manzo Allah sallama wani ya ce to ni ai ba ba ai adalci ba annabi ce ba ni na riba ba Allah ne ya riba wani in bai maka adalci ba to shine sai ka je ka tambaye shi me yasa bai maka adalci ba amma dai Allah shi ya riba gado magana wannan duk jahilci ne babu shi a cikin shari'a shari'a duk abin da mamaci ya bari raba shi ake wannan shi ne rawa na na sai tambayar mu ta gaba ya tambayar yana cewa ya shehu menene bambancin wasiya da wakafi eh wasiya shine mutum in ya zo mutuwa ne yake yin wasiya in na mutu za a yi min kaza za a yi min kaza a cikin dukiyata za a yi min kaza misali mutumin da ya zo mutuwa sai ya ce shi yana da hali ya je makka ya aikin haji bai samu ya je ba amma a cikin dukiyarsa a ware abin wani ya je masa wannan aikin haji bai wa dukiyarsa a bai wa dukiyarsa zakka ba a raba a shirya mata zakka kafin a raba gado a cikin dukiyarsa wane baya gadonsa amma yana hidimta masa in an ga dukiyar za ta isa yana so a bashi abu kaza to haka za a shine wasiya lokacin mutuwa ake wasiya idan aka yi wannan wasiya to ba wai yadda ya fada za a yi masa ba a in ya mutu wannan dukiyar da ya bari gaba ɗaya za a tara ta sai a kasa ta kashi uku sai ga abubuwan da ya ce a yi masa a yi masa a yi masa ɗin nan ba za su wuce kashi ɗaya bisa uku ba to sai a aiwatar da su in ko sun wuce ɗaya bisa uku ba za a aiwatar ba sai dai a tsakura a yi abin da kashi ɗayan zai ɗauka ɗaya bisa ukun sauran kashi kuma sauran kashi kuma ya zama na gado wannan shine wasiya shi kuma wakafi mutum lafiyarsa kalau ba wai ya zo mutuwa ba ne lafiyarsa tangararau yana da hali sai ya gina wani gida ya ce wannan gidan na mai da shi gidan marayu ba wanda zai shiga gidan sai maraya saboda ka in ko kuma kowa ne ko maraya kowa ne ko kuma a wannan shagon na gina shi ne duk abin da yake cikinsa na masallaci ne saboda haka in wani aka bukaci wani abu na masallaci a je a ɗauka a cikin kayan wannan shagon a zo a gyara masallaci to shine wakafi ka tsaye da abu akan wasu mutane ayyanannu ko ko mutum ɗaya ba wane wannan gidan na ajiye shi naka ne ka zauna a ciki ko kuma ire-irenka su zauna a ciki ma'ana in wane ya mutu idan misali yake gidan nan na ajiye shi saboda hafizan alkur'ani wani hafizi ne a bashi a cikin gida to yana cikin gida yana cikin gida sai ya mutu to in ja ya saba hafizai bane fa za su fita a nemo wani hafizi a sa ai ya ce nawa haddasa alkur'ani bane shi kuma ya yasa ba su haddace ba saboda haka ba za su gaji gidan ba sai dai in ya ce ko bayan mutuwa ko ka mutu na mallama ka maka gidan to wannan kuma ana ce masa hubusi to shi kenan nan kam zai zama nasa amma inda ya ce irin su wani ake bukata masu ko makaranta alkur'ani ko kuma malamai ko kuma wasu dai ya ayyana ko dangin su wani nake bukata su zama su ne suke zama a gidan to irin su zai ta ajiyewa bambanci wakafi mutum lafiyarsa kalau zai dauka a cikin dukiyarsa ya sarrafa wani abu ya ce ya barwa ya yi saboda Allah shi ake ce masa wakafi shi kuma wasiya lokacin da mutuwa ake yin sa mutum ya kusan mutuwa ya zo mutuwa zai ce to abu kaza da kaza da kaza na bar shi wai a bawa wani kaza a bawa wani kaza shine wasiya na'am na'am sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ko tana cewa ya shehu mace ce ta nemi kul'i a halin da ta nemi kul'in nan kuma tana cikin halin rashin lafiya ne to kuma har ta samu dama ta biya wannan kuɗi a cikin halin rashin lafiya bayan da ta biya sai ta rasu to shin wannan nufin nata zai iya shiga cikin masu gadonta ko kuma ai tunda sun yi kul'i ka sun rabu ba magana gado eh dama malan kulli ita take ba ta son miji ba na son sa kawai me laifin sa ba na son sa to me yasa da kuke zaune kuma kina son sa eh da ina son sa yanzu kuma ba na so ba ta son sa eh a je gaban alƙali wanke ta ce ba ta son mijinta me dalili ta ce ita ne ba ta son sa za ki iya biyan sa kuɗin da zai aure ta ce za ta iya kawo kuɗi aka yanka mata abin da za ta bayar ko mai yawa ne ko ba mai yawa ba ne ta ce ta yadda kuma ta biya kudin in ta biya shi kenan sun rabu yanzu ta saku bayan ta saku da dai kaddara tana cikin idda mijin bai isa shi ya dawo da ita ba sai dai ko cikin idda ba zai dawo da ita ba sai dai ya bari ta gama idda ya shiga manema in ta yadda da shi su yi aure in ba ta yadda ba kuma shi gane shi ne ake ce masa saki ba'ini dalakatun ba'inatu wato sakin da yake nesan ta yanzu ta nesa da gare shi to idan ta yi wannan har aka bata aka sallame ta yanzu kam ta biya abinda za ta biya kuma yanzu ta saku to tunda ta saku yanzu ba abin da ya rage tsakanin su ai ko tana cikin rashin lafiya ta yi wannan aka sallame ta sai yanzu ba wani wata alaka tsakaninta da mijin saboda haka in ta mutu mijin ba zai gaje ta ba shi ma mijin in ya mutu ba za ta gaje shi ba
ƙarshen kuma masu bukatar alboyi da dama da bukatun su mabambanta a waɗanda suke so a taimaka musu da addu'a Allah ya ba su ilimi lafiya kariya wadata arziki da sauransu Allah biya bukatu gaba daya Allah biya bukatun mu amin bukatun masu bukata amin Allah ya karba mana ayyukan mu amin musamman na ibada amin Allah ya sa mu cikin wannan da yake yantawa cikin wannan wata amin Allah ya mana albarka Amin.
Allah ya albarkaci duk abin da muke tare da shi Amin.
duk abin da ya shiga hannun mu Allah ya sa ya zama mai albarka ne amin halin da kasar mu take ciki Allah ya canja mata Amin.
Allah ya dauke Allah ya dauke mana wannan bala'o'i Amin.
da wannan tsadace tsadace na rayuwa Amin.
da duk abin da zai kawo damuwa Allah ya cire Amin.
Allah ya sa mu samu lafiya da zaman lafiya Amin.
mu samu kwanciyar hankali Amin.
Allah ya kawo wadata Amin.
Allah ya- ya wadata kowa ibadunmu Allah ya karba mana Amin.
abin da zai dame mu Allah ya kawar mana Amin.
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
Ah, kuma muna roƙon Allah duk ibadunmu Allah ya karɓe su Amin.
Allah ya ba mu lafiya yadda za mu yi wa Allah ibada Amin.
marasa lafiya na asibiti da na gida Allah ya ba su lafiya Amin.
masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Amin.
wanda yake da hali Allah ya kiyaye masa ya ƙara masa Amin.
wanda bai da shi Allah ya ba shi shi ma ya kiyaye masa Amin.
yaran da aka haifa da waɗanda za a haifa Allah ya musu albarka Amin.
duk inda suke Allah ya duk dan musulmi Allah ya masa albarka Amin.
Allah ya sa su zama su rayu rayuwa irin ta musulunci Allah ya sa su zama su masu taimakon musulunci ne Allah ya sa musulunci ya karfafa da jajen musulmai Allah ya sa musulmai su karfafa da musulunci albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarka annabi Amin.
Allah ya ba mu albarka wannan wata mai albarka Amin.
Allah ya ba mu albarka littafin da muke karantawa Amin.
shine alqur'ani Amin.
ربنا آتنا في الدنيا اللهم صل وسلم آمين.
وبارك على سيدنا محمد آمين.
عبدك ونبيك ورسولك آمين.
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
سلام على المرسلين آمين.
الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah.